أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai suna Rabatul Janna bidira sake rududin kitabi wa sunna a wannan maraici na asabar inda muke uku ga watan zulqa'da hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku ga watan shidda dubu biyu da ishirin da biyu miladiya inda muke ci gaba da karatun littafin alfiyatu suyuqi al-nahwiya wadda an wadda an fi sani da alfarida a muna nan cikin dai abuwabun niyaba a satin da ya gabata mun fara babi mai magana akan jam'ul muzakkar salim ba mu isuwa ba lokaci ya mana halinsa a yau insha Allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya a safin da ya gabata inda al-imamu suyuki yake cewa kulu wa alamuna illiyuna wa araduna shazza'ani suna wa kasru nunin li musannan tubi' وقل فتح بخلاف ما جمع بالكسر نصب جمع تاء وألف مزيدتين وأولات قد ألف وما به سمي من ذا والذي قبل على ما كان قبل يحتزي الحمد لله آه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى yana ci gaba da bayani game da wato mulhaqun bi jam'il muzakkar salim wato ma ulhiqa bi jam'il muzakkar salim abubuwan da aka yi ilhaki da jam'ul muzakkar salim inda muka soma bayani game da abin da mulhaqun bi jam'il muzakkar salim a satin da ya gabata mun yi bayani akan kalmar ishiruna sinuna da bajin su guda biyu da kuma kalimar ahaluna a yanzu za mu tashi kalima ta gaba ita ce kalimar ƙulu ya ce ƙulu haka nan ƙulu ita ma kalima ce wadda tana cikin abin da aka yi ilhaƙi ga jam'ul muzakkar salim saboda ba su cika sharuɗan da aka sa ma jam'ul muzakkar salim ba jam'ul muzakkar salim an ce ma dalla ala aksara min isnaini bi ziyaratin fi akhirih صالح للتجريد وعطف مثله عليه to kalmar ulu ba ta cika waɗannan sharuɗa ba saboda ba jam'i ce ba ismu jam'in ce ismu jam'in ce kuma laisa lahu mufradun bil lafzi da haka ghairu salihin litajwid sai dai a samu mufradi daga ma'anar ulu amma babu mufradi babu ma'anar ko mufradin ulu lil lafzi ulu shine lafazin tilo wanda yake yana nuna jam'i amma kuma bai da mufradi daga ma'anarsa sai dai ne daga lafazinsa sai dai daga ma'anarsa ma'anarsa shine sahibu da haka ulu mufradinsa shine sahibu kana cewa al-muhtari'una ulu fadlin wato masu kirkira abubuwa to su adda su amma abu da daraja ulu din nan ai ashabu fadlin to wajen raf'a shi ma an yi alhaki ne da jam'ul muzakkar salim za a yi mai rafa da wawu a yi mai nasba da jarra da yawo kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yi utu ulil qurba kaga wala ya atali ulul fadli minkum wasa'a wato kada ulul fadli minkum ma'abuta salala wato da daraja daga cikin ku kasu yi jinkiri kasu takaita wato an yi utu ulil kurba su ba da alkhairi ga ma'abuta su mata kasu yi rantsuwar cewa ba za su koma ciyar da ma'abuta zumuntarsu ba 'yan uwansu na kusa-kusa ba mahallu shahidi shine ulu ulul fadli din kaga ya atali bi ilal mudari'un mazmumun wa ala wajhi hasbu liya'i wal kasratu qablaha dalilun alaiha ulu fa'ilun marfu'un wa ala mutarafihi al waw niyabatan 'an al dhammati li'annahu mulhaqun bi jam'i al mudhakkar salim ulu mudafun al fadli mudafun ilayhi والساعة معطوف على الفضل سنة أن يؤتوا أولي القربى هذا شيء ما أولي مفعول يؤتونا منصوب وعلامة نصبه الياء المكتوب ما قبل المكسور ما قبلها تحقيقا والمكتوب ما بعدها تكثيرا dan babu shi a kasance dai za a gani to alamar nasba sai aliyahu din nan niyabatan anil fathati li'annahu mulhaqun bi jam'i mudhakkar salim kaga mulhaqina ba shi ainihin jam'in bane a wata aya kuma Allah yana cewa inna fi zalika la zikra li ulil albab kaga li ulil albab لأولي الله حرف جره أولي مجرور بالله وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم شي ما با جمعنا حقيقة با saboda haka kalmar ulu tana cikin kalmomin da an kai ilhakin su da jam'ul muzakkar salim amma ba jam'i na hakikatan ba ismu jam'i ne sannan yace wa alamuna sannan kalma alamuna ita ma tana cikin abin da an kai ilhaki kaga ya kawo ta da wawul afas don shi nuna ita ma an yi ilhakin ta maɗufin ne ga ishiruna wa ulhiqa da ishiruna sannan wa ulu wa alamuna ulu din nan yayi adafi bi ghayr bi isqad harf al-afi amma shi alamuna ga harf al-afi nan shi ma alamuna kalima ce wadda ana yi mata iradi irin na jam'ul muzakkar salim amma ba ta cika sharuɗan jam'ul muzakkar salim ba saboda kalima alam ma'anarsa kullu ma fi wallahi ta'ala duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba min kulli majmu'in mutajalisin min al-makhluqat daga dukkanin jinsin makhluqai ana ce alamul hayawan alamul nabatat alamul jamaat kowane irin abu ana ce alam alamu kaza alamu kaza dan haka alam din nan ba ta cika sharuɗa ba saboda ba alami ba ce ba kuma sifa ba ce ita ba alami ba ita ba sifa ba kuma abin da ashara ɗin abin da za a wajen kuma zakar salin irin wannan jam'i sai in ya zama alami ko sifa to saboda haka kalmar alam aka yi ilhakin ta saboda ba alami ba ce ba sifa ba ce ismu jinsin ce kamar rajul sama'an dai an ji an yi ilhakin ta alhamdulillah rabbil alamin هذا رب مضاف العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها لأنه ملحق بجمع المذكر السالم سميت عليون هكذا كلمة عليون اسم مفرد لما هو شيء فوق شيء وتنسونا نمفردي جوان أبوان ديكي سمم من أبو illiyun maɗaukaci wato an farko shi ne saboda mubalaga nuna mubalaga ga ɗaukakar abu don haka ake cewa ismun wato li'alal jannati shi illiyuna ko kuma ismun lidiwanin suna na na diwani wanda ake rubuta ayyukan bayi don haka ita ma kalima illiyuna kalma ce wadda kada sigatu ma sigatul jam'i amma kuma madlulu ma mufrad dan illiyuna mi amma na illiyuna sunan wani abu ne guda daya amma siga ta siga jam'i ce an kalli asalin ta asali ce is wato jam'un na li illiyya alamun alasmi makani li alal janna sunan yanka ne ga wani wuri mafi daukaka cikin aljanna da haka jam'i na mufradi ne illiyun bi ma'ana al-makan al-ali wuri madaukaki ko illiyatu ya zama mu'annasi abin da yasa aka yi alhaƙin wannan kalma ba a bata saboda ba ta cika sharuɗa ba saboda kaga an ce illiyatu tana da tabu da haka mufradin ta gairu a kai saboda sunan wani abu ne kuma shi sai ismul limu zakkari ta zama an kai ismul lijannatin kaga aljanna ba makhluki ne mai hankali ba don haka wato ba cika shauƙar jam'i ba قال الله تعالى إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون لفي عليين لأنه مجرور بالفي وعلى مجره الياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها لأنه ملحق بجمع المذكر السالم هكذا وما أدراك ما عليون ما اسم استفهام مبتدأ وبني على السكون في محل رفع عليون شين خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم هذا بعد جمعه حقيقة بقى sannan ya ce wa araduna haka nan kalima araduna wato wannan kalima ta araduna jam'u arzin ne kaga kalima araduna ya kawo shi bi fathin ra'i ara duna wajen jam'i amma mafrafi ne sukunun ra'i gare arzun dan shi yace shadda wannan kalima ta araduna ta saba ma ka'ida saboda ga ka'ida sunan wannan jam'i jam'ul muzakkar salim menene ma'ana as-salim ma'anarsa shine yadda mufradin yake lahiya lau ba a canza wasali ba ba a canza kowane harafi ba iyaka a ƙara alamar jam'i zaidun ne kawai a ƙara wawon da nuna a ce zaiduna to amma kalimar ardu ba ta samu haka nan ba dan ardun bi sukunin ra'i kamata ya kai a ce arduna amma sai an kaje suna ce arazuna maimakon arduna sai a ce arazuna to tunda an yi sukunin ra'i da mufrad an yi fatha daga jam'i ya kai ya zama jam'u taksir dan jam'u taksir shi ake cewa ma ta gayyara fihi bina'u mufradihi bi ziyadatin aw naqsin aw taghyirin shaklin to kaga na an samu taghyirin shakl canjin wasali bi sukunin ra'i ya kuma da tafsirwa to dan haka kalmar nan ita ma an yi ilhaqin ta da jam'ul muzakkar salim tare da cewa ta zama shaddi shaddi na ɗaya kenan shaddi na biyu ai ardun ismu jinsin mu'annas mu kuma muna magana jam'ul muzakkar namiji muke magana ba mace ba to ardun ai mace ce zaka ce hazihi ardun ba za ka ce haza ardun ismu jinsin mu'annas kada ba alami bane ba sifa bane ne mu'annas ne kuma ko mu'annas ne da ghairu aqil shi kuma sharadin jam'ul mu'annas muzakkar salim sai ga aqil sannan ga kayan da karo mufradin nasa bai tsira ba don haka ya ce shafda wannan kalmar ta saba ma ka'ida ya zo a cikin hadisi man ghasaba shibran min ardin tuwiqahu min sab'i arabina kaga man ghasaba shibran min ardin duk wanda ya kwaci ta kabuda ta kasa wajen fili ko gona ka sai ka kara maka ta kabuda wanda ba ta ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuwiqahu za a yi mai sakandani ne ma'ana wannan ƙasar tun daga ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai za a zazzaɓo ta a ciro a yi mai sakandani da wuya a rataya mai ita da wuya min zoci zafi arabina ko min zafi arabina tun daga ƙasa ta bakwai har zuwa ƙasa ta farko duka za a zazzaɓo wannan ƙasar gaba ɗaya a azami mata wuya wannan ta ƙasa ya ƙara to balle wanda ya ƙara ta goma ta ɗari ya canye hilayen mutane da yawa to dosan ya kai hilin da za a rata ya mai bisa wuya wuce to mahallu shayari anan dai min sar'i arabina kaga sar'i mudafun arabina mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها لأنه ملحق بجمع المذكر السالم sannan ya ce anisuna haka nan kalima anisuna ita ma tana cikin mulhaqun bi jam'il muzakkar salim tana hada dina da al-ishiruna wa ulhiqa al-ishiruna wa anisuna shi ma wannan lafazi kuma shazza ya saba maqaida saboda ni shina cikin as-sifatul mushtarikati bayna ar-rijali wan nisa as-sifatul mushtarikati bayna ar-rijali wan nisa sifofi na wanda ana musharaka tsakanin maza lalle sifa na idan sifa ya saka wannan sharadi na sifa amma sifa kawai zakari aka ce shi kuma sai zan sifa ce ta wadda ke daidaita ga muzakkari da mu'annafi duka saboda haka ba ka karɓar ta ustani ba a namar ta ustani ba ka ce hani sato da mace da namiji duka ana ce hanisun wane ne hanisun man balaga hatta zawaji wa lam yatazawwaj duk wanda ya isa aure bai yi aure ba in namiji in mace sai a ce mai anisun mayagurbi ya zan mayagurbi ko kuma kwantai wasan ya yi kwantai ya ji ma bai aure ba ya isa yi ne amma kuma ya abun nan na dungai ko to ya zan dungai kenan shi ne ba misali da zancen mawaƙi min allazi huwa ma in tsarra sharibuhu wal alisuna wa min murdu wa shibu yace min allazi ma huwa ma in tsarra sharibuhu cikin mu akwai wanda wato har yanzu gashin baki ma bai fara yi ba ma'ana bai girma ba matashi na sabu ko gashin baki bai fara ba sai ce wal'anin suna ta gama halin shari'a kenan wal'anin suna akwai kuma mayagurbi waɗanda su sun tsuha sun girma wato ba su yi aure ba wamin nalmurdu akwai kuma matasa shagiri shi ake ce murdu jam'u amrada shine shagiri wanda bai fara gemu ba washibu akwai kuma masu rubura ko waɗanda kala akwai to mahallin shahir shine al'ani suna kaga ya zo da rafi an yi mai rafa bil wawi ya bada an dhammati li'annahu mulhaqun bi jam'il mudhakkar salim to shine shadda an suna to a bakin nan al-imam suyuti ya qari bi tahin wato ma ulhiqa bi jam'il mudhakkar salim akwai wanda bai ambata ba a nan amma zai ambace shi baiti biyu ko uku na gaba wanda zai haɗe shi da shi da jam'ul mu'annafi salim shi bayani a kai ne shi ne masu ne bihi wato suna guda ne kamar irin illiyuna din nan kaga illiyuna jam'i na amma an wa wani abu guda suna da shi to in yanzu akwai wani mutum da ake ce masa yiduna menene hukuncin lirabi ne to za mu cimma wannan bayani nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala wanda nan an mahallin ya kawo shi amma sai ya ce bari ya gane shi gaba ɗaya a can cikin jam'in mu'annas salim saboda ko musanna shina da nashi bai kawo mishi ba sannan jam'ul zakar shina da nashi sannan jam'ul mu'annas salim shina da nashi sai haɗe su gaba ɗaya ya musu baiti guda sannan ya ce wa kasru nunin li musannan tobe wa qalla fathun bi khilafi ma tubi ya ce wa kasru nunin wato kasra ta nunu to uttube an bi shi li musannan ga musanna ma'ana shi musanna wanda mun ka kare kahin mu shigo ba gangana jam'ul muannas muzakkar salim ai shi abadi ne ko jam'ul musanna to shi wannan jam'i ko da wato musanna ga ka'ida ana kasra ga nan sai ja'a zaidani ra'aytu zaidaini marartu bi zaidaini duk kasara kasara ake mishi ya ce uttube wa kalla fathu amma yi masa fatha ya karanta kalilun na kwarai amma wa kalla fathu wato lugha ce amma dai yin yin kasara shi yayi ana fatha ka ce ra'aytu zaidaina maratu bi zaidaina amma dai fathan nan ta yi ita yawa amma in ka ga wanda ya yi kasra kakka kuskurantar da shi lugaci bikin lafi majo ne sabanin abin da an kawa jam'i shi kan jam'i ba kasra aka yi mai gazuru ba shi kan fatha aka yi mai ja a zaiduna ra'aitu zaidina maratu bis zaidina shi fatha aka yi mai shi ma dai wa kasurhu lugatun ko kuma wa kasurhu qalilun ka ce waton ja'az zaiduni maratu bis zaidini ko ra'aytu zaidini kai kasara wannan qalilun wannan wannan baiti wato al-imam Suyuti rahimahullahu ta'ala yana ishara ne zuwa ga lugogin da suka wasu suka yi yawa a cikin nunun wadda ake kara a cikin musanna inda yi muna bayanin cewa shi musanna ana yi wata kasara da nunin ita don a bambanta musanna da jam'i don ba don wannan kasara da nunin ba za a ga da jam'i da tasliya musamman wajen nasba da jarra za ka ga iri guda ra'aytu zaidaini ra'aytu zaidina maratu bis zaidaini maratu bis zaidina to ba don da an canza fathan nan ba ta nuno to da zai sai su rikitar da kai to amma kullum ka rike cewa musanna shi adda kasarar nuno jam'i shi adda fatha amma akan akasta bisa da karanci an keɓe musanna da kasara tare da cewa kasara nauyi da ita saboda shi kuma musanna abu ne mai sauki shi kuma jam'i nauyi da rai sai an ka samu abu mai sauki shi kuma shi ne fata an kai don a samu bana don inda shi an ka azama kasaran nan kullum to da za a ga ya yi nauyi ja'ar zaiduni za a ga abin ya yi nauyi sabanin ja'ar zaidani kaga da sauki ja'ar zaidani amma ja'ar zaiduni kaga za ka ga akwai ajan nauyi tare da cewa haka amma an samu tuzguwa akasin a wa nunu ta musanna wata ya kamata a wakasa sai a yi mata fatha kamar yadda wani wasu ya ce ala ahwadiyya ina stakallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wata ribu kaga ya ce ala ahwadiyyaina maimakon ya ce ala ahwadiyyaini sai ya ce ala ahwadiyyaina wani mawaki na cewa a arifu min halji da wal'ainana wa man kharai ne a shi ba haza biyana daga a arifu min halji an fa wal'ainana a arifu min hal an fa wal'ainana ga wata nuska a arifu min halji da wal'ainana al'ainana maimakon al'ainani sai ce al'ainana shi kuma wajen jam'i maimakon a yi fatha to an jiyo kasara wani mawaki na ce arafna ja'faran wa bani abibi wa an karna za'ani fa akharini kare ce akharini maimakon akharina sai ce akharini arafna ja'faran wa bani abibi wa an karna za'ani fa akharini to az-za'ani fa al-atba'u wal hawashi akharini alladhina la yastahawun bihim za'ani shine ma'anarsa mabiya da yarori wani wasu na cewa ma za ta tsari shu'ara uminni waƙar jawastu haddal arba'ini wajen mulhaƙun da zan iya da kan sa yake nan waƙar jawastu haddal arba'ini maimakon arba'ina sai ya yi wasan kasara farar taɓa yana cewa ma sadda hayyun wala maitun masaddahu ma illal khala'ifa min ba'din nabiyyi هذا من بعد النبيين ليس من بعد النبيين ابن تيمية ce bari magana kasara ko fatha an samu ma daga cikin larabawa wanda har domman wannan nunin shi kai ta musalla amma dai sha zina na yau kansu sai yake ja'ar zaidamu ka gani ja'ar zaidamu amma wajen alif kawai don wajen wajen ya umar koyewa aitu zaidainu ba su duk daidai ba a jiyo haka nan ba shi ma abin da yake magana wajen halittu saboda an ji wani wasi yana cewa ya abata arzaka dil kizzanu wannan mula ta alakuhul ainanu daga ya abata ya babana arzaka dil kizzanu wato kazun zuni ko kace sauro ya hana min kwana kazun zuni ya hana min kwana arzaka dil kizzanu استخدام جنب الكفة وهو البرغوس أو البق فالنوم لا تعلمه العينان saboda haka kwana idanun ba su same shi ba su same shi ba sannan kuma daga cikin lugogin da an ka jiyo waɗanda imamu suyuti bai ambata ba akwai da hididu nuni musalla amma wajen ismul ishara fa zanika ruhanani to zalika inna an karanta bi shi da shididin nun fa zalika haka nan walla zalmi ya tiya ne halin ku ya shidabna tayya hatayinna shi ma a yi mai rabbana arina lazayinna wajen ishara da wajen mosuli an jiyo ana shadda to wannan nunun da al'imamu suyuti yake bayani a kanta wato an ƙara ta ne a ƙarshen tasniya saboda ko jam'i da ta jam'i da ta tasniya ɗin duka ɗaya ne an ƙara ta ne saboda a tun kuɗi wato wahamin ibafa tare da cewa dai malaman na sun saɓani kusan wajen bakwai akan zambi ana ƙara wannan nuna amma dai malaman lirani ne suke cewa wannan ya iwadu na alif tanwini fil ismi mudar shi abin da ya shahara nunun an kawo ta ne makwahin tanwini tanwinin nan da aka suna mufradi to shine an ka kawo ta wato cikin jam'i don kada jam'in nan ya rasa nashi tanwini wasu malamai suka ce an ƙara ta ne saboda a tunkuɗe wahani wanda ibn malik ne shi da wannan ra'ayi ya ce misali yanzu in kace ra'aytu banina kurama'a ra'aytu banina na ga wasu iya maza kurama'a masu karinci sai kace ra'aytu bani kurama'a bani kurama'a to mai saurare ba zai fahimci shin suwa an masu girma ba in ba don bambancin wannan nunin da na farko da rashin nunin da na biyu da kacce ra'aitu banina na ga ɗiya maza kurama'a waɗannan ɗiyan masu girma ne amma da kacce ra'aitu bani kurama'a na ga ɗiyan masu girma kaga ba ɗiyan adda girma ba uwayen su adda girma wannan nuno in san bambance ma cewa wanga sifa da musufi ne wannan mudafun da mudafun ilayhi ra'aitu banina kurama'a ra'aitu bani kurama'a da haka da ka kawo wannan nunon da na farko sai ka fahimci cewa lalle misalin nan na biyu ra'aitu bani kurama a cewa iyan masu girma kake nufi uwayen hadda girma dan bani mudafun kurama a mudafun da yake ne shi ko misali na farko ra'aitu bani na kurama a iyan hadda girma ba amma ko ɗauko magana uwayen nasu ba to saboda wato a tunkuɗe wanda wahanin shi yasa an ƙara nuna ɗin nan suka ce kaga ba don wannan nuna ba da an rikice tsakanin sifa da masufi an rasa gane shin mufradi da mudafun da mudafun ilayhi na ko sifa da masufi na wannan na farko kenan na biyu wasu malamai suka ce an ƙara nuna din nan iwadan an harakati fil ismi mufrad wannan shi ya shahara qaulin az-zajjaj wan nunu iwadan an harakati fil ismi mufrad ko kuma an ƙara ta iwadan an tanwini fil ismi mufrad shi an mashhuri wanda ibnu kisa ne yake akai dai kuma duk masu irabi haka suke cewa wa nuna iwadun alil tamimi fi ismi mufrad ra'ayi na hudu iwadun alil harakati wat tamimi cewa nuna din nan ta zo makohin tanwini da makohin wasalin gaba ɗaya kaulin ibnu wallahi da jazuri kenan na biyar iwadun alil harakati wat tamimi fi ma kana tamimi ko harakati fi mufradihi kamar irin muhammadun da aliyu ko ruwanu alil harakati ga abin da bai da tamimi ga mufradihi kamar irin su zainabu da fatima ko ga tamimi kawai ga abin da bai da wani abu in ba tanwinin ba kamar irin wato babu tanwini ke ga ga babu wanda ne ga ne kamar irin su qadi alqadi irin su alfata kaga ba a masa tanwini wasu malamai suka ce a an ƙara ta saboda a bambanci tsakanin nasban mufradi da rafan mutanna saboda idan ka shaye ta misali wajen aliyani ja a aliyani to da al'amari zai rikitar baka sani ba mansubi na ko marfu'i na in ka ce ra'aytu aliyan to marfu'i na za a shahi nuna aliyan wanda shi kuma aliya ne ya karuhi amma an shahi nuna an ce kafa kafa daga sai a rasa gane shan aliya ne ka karuhi ko aliya ne haka ne na bakwai shi kuma nafsu tarwini wato shi hakika nuna din nan ita a hakikanin tarwini ne to ga ƙa'ida wannan nuna ɗin ana shafe ta in za a yi da fafa ta tasmiya ce ko ta jan ibi shafewa a gaggar ya dawo masu ba fani ta zai ya dane na da aka shafe nunun an kai idafa ga hawa an ce ya dawo irin wal muqimis salati asmi wal muqimina da aka shafe nunun an kai idafa an ce wal muqimis salati ghayra mushillis sayyid daga mushillina na ko kuma shibhul idafa shi ma yana sa a shahin isnaini in zaka raba su da ashara sai ka ce isnai ashara zaka ce isnaini ashara a isna ashara arba'ata ashara to isna ashara din yana da nunun isnaini to dan haka dole ka shahi wannan nunun saboda ka raba shi da ashara duk da ba rabawa ce hakikatan ba to anan ya kawo ƙarshen babin jam'ul muzakkar salim wanda ya ƙarin bayani tare da jam'ul musanna yanzu ya shigo babi na gaba mai bayani akan abin da ya shahi jam'ul mu'annas salim wanda ake cewa aljam'u bi alifin wa ta'in mazida tayin yace bil kasri nasbu jam'i ta'in wa alif mazida tayni wa ulatu qad ulif yace nasbu jam'i ta'in wa alifin mazida tayni nasbar jam'in da aka dauke da ta'un da alihi na qari bil kasri ya tabbata da kasra shi bil kasri din nan jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin taqdiruhu ka'ilun khabarun muqaddam nasbu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bi dhammati zahirah wato nasbu nasbat jam'i ta'in jam'in da aka dauke da ta'u wa alifin da alifun da ta'un din nan da alifun kuma duka mazida ne na ƙari to ana yi mai nasba bil kasr da kasra kaga anan yayi mana ta'rifin jam'i kuma ya faɗa mana hukunci ne lokaci guda menene wannan ake ce ma jam'ul mu'annas salim shine yayi mana ta'rifi ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazida tayin wato anan bayan ya ƙare bayani akan babu bukkan da haruffa ke mai mawazai in ka kalli babuka uku da mun kayo babin asma'ul hamsa babin musanna babin jam'ul muzakkar salim duka haruffa ne ke wakiltar wasu na wajen aiki kowane ta gaji an ce marfu'un bil alifi ko mansubun bil yaƙi ko majrurun bil yaƙi ko marfu'un bil wawi to kaga ba marfu'un bil tammati ba ba mansubun bil fathati ba an yi mai wato haraka amma bi ne dil harf to wannan shine ma ta nuna fihi al-huruf an al-harakati asma'ul khamsa dukkanin haraka harufa guda uku alifun wawun ya'u shi kuma musanna alifun da ya'u shi kuma jam'i wawun da ya'u su a musulmansu to ya ƙare da waɗannan yanzu ya shigo fi ma na bafi harakatun an harakati yanzu wakilcin da za a yi wani wasali na zai wakilci wani wasali in ma fatha ta wakilci kasara in ma kasara ta wakilci fatha su sun ka rage guda biyu dama ba bukan guda biyan na masu wakiltar juna a cikin sunaye guda biyu kuma na fi'in laina domin yi uku yanzu za mu shigo na hudu na hudun na farkon cikin hudun shi ne ma na mafi harakatun an haraka shi ne ma juni a bi alifin wata in mazi da kai mai bi masa shi ne ma layan sarif to shi ne ya ce da kasar nasbu jam'i ta in wa alif mazi da kai wato shi na nuhin jam'in nan da mahi yawan malaman nahu suke kira ne jam'ul mu'annas salih ya shahara da haka duk irin masu ajuruma irin su mulha duka irin su kakuru ma wani lokaci za ka sun ci jamfol wa annabin zalim duka irin su kakau ibn hishamin yana da ibara ta cewa jamfol bi alifin wata in mafi da sai amma mafi yawa irin su mulha da su ajuruma da makamantar su duka jamfol wa annabin zalim suke cewa to ibn malik da ibn hisham su sun ka kirkiran masa cewa a ce jam'un bi alifin matarin kafin da tsaye don me suka kirkiri wannan ta'alifi saboda wato wannan cewa aljam'u bi alifin matarin mafi da tsaye ya game duk abin da za a wa wannan jam'i saboda wannan jam'i duk da ana ce mai jam'ul mu'annas salim ya shahara da haka nan amma bai ke banta ga mata ɗaya ba ba irin jam'ul muzakkar salim na da yake banta ga mata ɗaya ba shi mu'annas salim bai ke banta ga mata ɗaya ba kamar yadda za mu gani wadda shi suka kayyade cewa a'a a ce mai ma jumi'a bi alifin wata'in mazi da sai saboda shi game mu'annafi da muzakkari sannan ma sare mafi bina umfar yi wa mata da yara duk wannan shi yasa annabin al'imam suyuki ya ga cewa bari shi ma shi ji wannan ta'arifi na ɗaya kenan na biyu kuma saboda ya tsira daga naƙal malaman ƙarshe daga cikin manyan malaman nahawu suna yin naƙadu da cewa lalle da alifin da aka yi na jam'ul mu'annas salim to irin su ulatu da ake sayewa wanda an mulhaƙon bihi to an yashe su kenan ka a ɗauko su in dai an ce jam'ul mu'annasin salim to a hidda irin su ulatu saboda ba jan kina ba ismu jan kina da kuma duk abin da za a kira da sigar jam'i ko da sunan mutum guda na in dai sigar jam'i da ya tsawo da ita tun da mufradi na ba za a ce mai jam'i ba haka shi ma ba za a yi na irin wannan da ya ba to amma kuma haka muzakkari shi ma zai fita cewar da an kai jam'ul mu'annasi kenan irin su hammam ba za mu ce hammama duk da gashi mun ji ana jam'i ne hammama irin su kittan kittana istablin dankai istablat tare kenan cewa al-mu'annas kenan bai kamata a samu irin waɗanda ba suka ce in kun ce kuma a salim jam'ul mu'allafin salim kenan ban da irin su sajidatu ba ka cewa sajada saboda bai kira ba sajidatun jimun din nan su kone gare daga jimun su kone gare daga amma wajen jam'i sai a cikin sajada a yi fatha kaga ya kai ba salim bane kenan irin raka'atun raka'at irin shubla a ce shublayat duk wannan ya kare irin sahara a saharawat da haka an yi naƙadu ga kiran wanda jam'i jam'ul mu'annafin salim tare da haka dai malamai sun ba wannan kalimar ta jam'ul mu'annafin salim kariya suka ce ai jam'ul mu'annafin salim alami ɗaya ne bai da mafhumi don haka duka ya gane ya gane sukulatu innan ya gane muzakkari ya gane duk waɗanda to amma dai in kana son ka tsira daga naƙadu to kaka yi ibara nan ta jam'ul mu'annas salim kawai ka ce ma bi abi alikin wa ta'in mazliyatai wannan shi yasa imam suyuti ya bi wannan ta'arifi na malaman karshe yace ma bi abi alikin wa ta'in mazliyatai wato jam'ul mu'annas salim ta'arifin sai imam suyuti ya mana anan cewa duk abin da an kawa jam'i da alihi da ta'un na ƙari wannan sharadi ne cikin ta'arifi cewa sharadin jam'ul mu'annas salim da alif da ta'ubin nan nashi su kasance duka na ƙariya saboda idan ya zan guda cikin su ba na ƙari ba misali ta'un ta zanta asali sai alifar da ya ƙari kamar irin abiyatun kaga abiyatun jan ubaitin kaga baitu kalimar baitu ta'ubin nan ta asali ta dan ga nan ga mufrad da an ka to wajen jan sai aka ƙara alif an ka ce abiyatun to abiyatun ba za mu yi mai da irani bil kasarati ba wajen nasbati ya baka amin fakat saboda bai cika wannan sharadi ba saboda ta wuce ta asali ta da haka sai mu ce ra'aytu abiyatan duk fakat zuwa sharadi iri ne na amwatan shi ma amwatan ta wuce nan ta asali ce ba ta ziyara ba alifin ta yi asar ziyara da haka sai an haɗa su su biyu ko kuma yanzu alifin ta asali ta wuce ziyara kamar kudatu kamar kudatu alƙalai jam'u ƙarin na shi ma ba za a yi mai wannan lirani ba za a mai irabi bil alal asali bil fatati zahira wallaitu qudatan jahastu qudatan qudatan saboda alifu din nan ba ta ƙari da wata abin da qudatu asali ne qudayatu taharrakat al ya wa fataha ma qablaha fa qulibat alifa haka nan qudatu asali ne huzawatu wato a wannan baiti dai imamu suyuti rahimahullah ta'ala yana son shi ce muna duk abin da an kawa jam'i da alifu da ta'u na ƙari in dai ya zan duk alihin nan da ta'un na ƙari na to bai kasai hukunci ne shi ne za mu yi mai nasu ba ta shambarci ni ya ba sana'ayin fataki sawa'un ko abin nan sunan macana da ma'ana kawai kamar zainab da hindu sai mu ce zainabati hinda sai ka ce ra'aitu zainabatin ra'aitu hindatin kaga ra'aitu fi'il mufa'ilun zainabatin maf'ulun bihi mansubun وعلامة نصبه الكثرة نيابة عن الفتحات لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين كوكتي لأنه جمع مؤنث سالم كما يدعي الشهرة ومؤنث الناب التاء كوي دون المعنى كودا سونا نمجنا إن دي أني ميتاني في دتاب إذا رأيت الحتى وجمع نيزك رأيت الحات إذا حمزة حمزات سيكي ما ينسبة بالكسرة in ba wasu kalimomi da an ka toge ba su ko suna da ta'un ba za a yi musu wannan ba irin su shambatu irin su amatu irin su shamatu to su wannan ba za a yi musu jam'i irin wanga ba shafatu ba za ka kira shafatu ko shamatu ka ce shamatu ko mu'annasi na bitta'i wal ma'ana gaba ɗaya ya haɗa sunan mace na kuma yana da ta'un yana da ma'anar tarihi irin musulmatu irin fadimatu kaga sunan mace na musulmatu sifan mace na da haka sai ka ce ra'aytu fadimatin ra'aytu muslimatin ko mu'annasun najul alifi alifi tani fil makasura kamar irin shubla sai ka ce ra'aytu shublayatin ko mu'annasun najul alifi tani fil mabdura kamar azra'a kaga azra'a sai ka ce azrawatin ko sunan namiji ne ghairu aqil shi ma kana iya mai jami'in ghairu aqil dan jami'in mudakkar salim bai afa a wajen wannan salim mai hankali kan namiji mai hankali irin sunan namiji alayi to ba za ka ɗauko shi kai mai jam'in mata ba amma in gairu an ce yana kamar istablin dan kai inda ake ba doki abinci shi a cikin istablin sai ka ce istablat hammam sai ka ce hammamat suradik kariya suradikat ko ya kare kamar irin su sajadat irin su raka'at kamar yadda muka yi misalai tun farko irin su zuluma da harawat wannan shine wato al-imam shafi'i al-nahawi yake cewa wa qismu fi zitta wa nahwi dhikra wa dirhamin musaghar wa sahra wa zainab wa wasf ghayr al-aqil wa ghayr za musallamun lin-naqil to yace duk waɗanda ba wannan ba to fa huwa mahsuru ala samai ana yi mai jam'ul mu'annasu salim ne bisa ga samari kamar irin su samawa irin su fijillat ummahat khawdat wannan bayani yana nuna ma kenan jam'ul mu'annasu salim ya kasu gida biyu akwai qiyasiyun shine wanda a karkashin waɗancan bayanai da muka yi na mu'annasun bidda'i ko mu'annasun bil ma'ana ko mu'annasun bil alif tsalisi maqsura ko bil alif tsalisi mamduda ko wasu ismun limuzakkarin ghairi aqilin ko ko ko a wannan wato irin da abu musakkar da makamantansu akwai kuma sama'iyyun wanda an kaciyo kamar irin su samawa su jalla to hukuncin wannan kamar yadda ya muna bayani ana mai kasara wajen nasba amma saura hukunci ne na nan bisa ga asali ana mai rafa duk da maji hazihi samawatu a yi mai jarra bil kasarati nazartu ila samawati kenan wajen nasba dai ya bambanta قال الله تعالى خلق الله السماوات قال خلق فعل الماضي الله فاعل مرفوع السماوات مفعول به منصوب وعلامة رفعه الكثرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين كما جمع مؤنث سالم كما جاء الله إن الحسنات يذهبن السيئات هذا حسنات منصوب بالكثرة السيئات منصوب بالكثرة irin wala ta tabi ru kutuwati shaifa kaga kutuwati kutuwati nan masu bil kasarati ya rata an fathati bi annahu jam'un bi alif wa ta'in mabiyatayn to sannan a wannan jam'in idan ya zama ma qabla ta'i harfu illa ne yana da harafin illa in an shafi ta'u idan za a samu harafin illa kamar zariyatu aga zabiyatu in ka shahi ta wadin nan zabiyun ya'un za ka gani zabiyat ko ghazwatu ghazawat to za ka yi kalbul alifi wannan alif irin su mustafa sai ka yi kalbul alifi wato mai goma ya'un sai ka ce mustafa ya sunan mace na mustafa mustafa namiji mustafa mace wata abda takuri mustafa to suka ce mustafayat irin fatatun suka ce fatayat idan yanzu yana da alif wato ko ta'un ƙarshensa ko yanzu sakin ra'ayi ne wato ba mai illa ne ba amma yanayin sakin ra'ayi ne irin su jafanatun to kamar yadda muka yi bayani duka a nemi wannan jam'i jafanat sai a yi fatha wani mawaki na jabillahi ya zaba ya fil qari قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلا من البشر هذا يا صبايا جمع صفية أما بسكون الباء في المفرد وفتحها في الجمع to wannan tadbiri yana faruwa ga dukkanin wato abin da ake wa jam'i musamman ga abin da ya zama sifa ne ko kuma yana da tadrifi ko kuma makamantansu kamar irin su waton ablat irin su zirwat irin su hajjat da makamantansu to sannan imamu suyuti ya ishara zuwa ga mulhaqun bi jam'il mu'annath salim yace wa ulatu haka nan kalimar ulatu kad ulif hakika an saba da shi ma'ana ulatu shina cikin mulhaqun bi jam'il mu'annath salim anan imam suyuti ya kawo abubuwa guda biyu da an kai ilhaqi bi jam'il mu'annath salim kalimar ulatu da kuma masu ne bihi shine yace wa ulatu ulatu inna mubtada'un ne مرفوع شي كما قد قلب جملة من فعل ونائبه في محل رفع خبر المبتدا معنى قلب أعطينا أن صابرش معنى شي ما دي قلات أنا يمين أصبع ذي الكثرة إلحاقا له بهذا الجمع saboda shi ulatu jam ismu jam'in ne ma'anar zawatu gare la wahida lahu min lafzihi kamar uluna kaga uluna nan maza ulu to maza sai a ce ulatu duk ma'anar su ɗaya ulu ma'ana ta yi wato ashab shi kuma ulatu ma'ana ta yi zawatu ko sahibatu to shi ma'ana mai da irabi irin wannan qala Allah ta'ala wa in kunna ulati hamli kaga kunna kana wa ismuha ulati khabaruha mansub wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'an al-fathati li'annahu mulhaqun bi jam'i al-mu'annath as-salim ulati khabaru kana wasu malamai sun ƙara kalimar allaci jam'in allaci sun kace ita ma allaci ana yi mata ilhaqi ana yi mata irabi irin na jam'ul mu'annas salim ja'at illatu ta'allamna waɗannan da sun kai iya ilimi sun ka koyi ilimi sun zo ra'aytu lati ta'allamna marartu billati ta'allamna an kace an yi ilhaqi ne jam'ul mu'annas salim ai ne rafa duk dammati a yi nasba da kasara bil kasarci Allah su kenan kusan na yace wa madihi summiya min za wallazi qablu wa madihi summiya da kuma abinda an ka kira da sunan jam'in nan amma ba jam'i na ba wato kalima guda ce sunan wani gari ko sunan wani mutum ba jam'i ba amma in ka kalli asali ne asalin jam'i ne shi ne ce min za shi ne wannan min za ishara ce ilal kalili ne ne kusa-kusa da mu shi ne jam'ul mu'annasu salim shi a kusa-kusa shi ne min za kamar arafat kaga arafat sunan wuri na arafa amma ana yi mai jam'i ana yi mai suna da arafat kaga asalin kalimar arafatu mufradi kenan jam'in ta arafat to ko an yi mata jam'i ai sunan wurin sunan wuri na da haka wurin nan mufradi na da haka shi ma ana ilhaqi ne bi jam'il muannas salim a shi kuma malaman larabci sun yi mai irabi bisa ga wajen biyu wajen na farko za a mai irabi kamar yadda yake wato a ɗauke shi matsayin jam'i ne a yi mai lugan nan fata wato a yi mai irabi بالكثرة نسبا وبال وبالضم رفعا وبالجر وذا كثرة هذا كينا ذا أميسي كمر دي جمع المؤلف الثالث شيء من الركوب نبيكما واتن ذا أيمي لإرادة ما لا ينسلف نقفكما ذا أيمي تنويدي misalin wannan duka ya zo a cikin wani baiti da waton fiboyi ya kawo istishadi da shi baiti ne na imar qaisi yake cewa sanan warku min azri'ata wa ahluha bi yasriba adna dariha nazarun ali kaga sanan warku min azri'ata min azri'ati min azri'atin wajen yi uku min azri'ata ما لا ينسلي من أذرعات أن يميل الإرادي بالتنوين وهو من أذرعات إذا كلمة أذرعات وتنسونا ونقرين سوريا شنقة سوريا wato Syria wadda birni ne yanzu an canza mai suna an mai sai Huran muhafazatu Huran yanzu zamanin nan ana kira ne dar'a ana ji ana ce an kai haji dar'a to dar'a ake ce magana shi ne na ruwan ɗansa ke cewa ta nan wartuha na kai hasken wutarta wadda a cikin zuciyata min azri'at tun ina azri'at garin da ake ce ma azri'at wa ahluha alhali mutanen garinsu biya sariba suna can madina ƙasar yasriba adna dariha tare da cewa maji kusa-kusa ga gidanta wanda ai yasriba nazarun dubi na ari maɗaukaki mana ko gida na kusa-kusa sai kayi dogon bibi za ka iya cinka ne saboda tsananin nisan azri'atu da wasan yasriba to balle ni da azri'atu ɗin wannan tafila ce ta imrul qaisi wato wadda yake fara da ala'in sabahan yi matsalar rubani wa ya iman man kana fil rasulul khali to anan malaman nahu suna kawo istishari da wannan kalima ta azri'atu bisa da ruwayoyi guda uku wanda suka zo a cikin baitin na farko sanarwar tuhamin azri'atin an yi mutum din nan kasra tare da tanwini wanda shi ya arjahu riwaya ce cewa za a yi mai iradi irin na jabbar mu'annas zalim a yi mai jarra bil kasrat zahira a yi mai tanwini tanwini da muqabala ba tanwini da tanwini ba na biyu wato azri'ati a yi mai kasara ba tare da tanwini ba wannan ra'ayin wasu malaman na hau ne irin su mubarrin irin su zajjaj cewa jam'ul ma'annas salim ne wawo dinnan wawo alhalij abin da yasa za a yi mai tanwini saboda kasancewa sai alami ne don haka an yi mai jarra bil kasarati amma an yi mai tanwini an han tanwini ne saboda alami ne yadda kasan ba a wa alami tanwini irin ya muhammadu ba a yi mai tamini wajen da daɗi to haka shi ma muhammadu ba a yi mai tamini ba na uku kuma masu yin li'irabin ma layan sarifu azare haka shi kuma ra'ayin tibo wai da ibn jimmi saboda kula da hali ne wai alamun mu'annasun na shi kuma alamun mu'annasun yujabu bil fathati dan al'alamiya wa tanisuna to sannan yace wa ma bihi wallazi qablu sannan da abin nan da akahin jam'ul mu'annas salim menene akahin jam'ul mu'annas salim shine jam'ul muzakkar salim da musanna to shine yace alama kana qablu yahtazi wato yahtazi yana da baranta ma'ana ana mai da iradi ayi kwaikwayo bisa ga abin da ya kasance a kai ne cewa za a yi mai da iradi yadda yake kahin a kira wani da shi ma'ana a yi mai da iradi irin na masu jam'i irin na jam'in nan shi kuma wato abinda ake wa lirabi ko abinda an ka ambata da sunan jam'u jam'u ko musanna irin bahrain daga bahrain sunan wata kasa ce bahrain to yana nan bisa ga a yi mai lirabi bil alif raf'an wa bil ya'i nasban majara in jam'i na kuma to shi kuma jam'ul muzakkar salim yana da wajahi biyar in ma dai ai mai iradi kamar yadda yake kabla tasmiya shine yace alama kana qablu yahtazi wanda shi Allah ya ci asali kamar yadda muka karanta ayoyin ne inna kitabal abrari lafi illiyina wa ma adraka ma illiyuna ai illiyuna suna ne na abu guda amma ya taho da sigar jami'i to don haka illiyuna din nan an yi mai iradi irin yadda ake wajen iraki ko da ta sunan mufradina irin su nasirina irin su falastin irin su kin nasirin sunayen wurare ne to ana yi mai irabi irin na jam'ar muzakkar tsarin zuwa ta farko misali kamar ka ce haza zaiduna ra'aytu zaidina maratu bi zaidina zaiduna kan gaba wasu jam'in zaiduna ba sunan mutum guda na suna ne ana ce mai zaiduna mutum guda to a mai li'irabi irin li'irabin jan bulmu da kayan tsari wasu sun ka ce a li'irabi na biyu da za a yi mai za a mai sai kamar irin kalimar musulmin cewa zai lizinci ya'un amma a yi mai da iradi da haraka da salatu raf'an wa nafsan majarra da nunun mai tannini da haka kullum ya ungare haza zaidinun ra'aytu zaidinan marartu bi zaidinin a gani yana da ya'un duka kuma nunun za a yi tannini haza zaidinun ra'aytu zaidinan marartu bi zaidinin kamar iradin gasilinu gasilinu abin na ruwan kurji na ɗan wuta shi ake jamin gasle li'irabi na uku a yi mai li'irabi irin li'irabin arabu cewa ya lizinci wawon a yi mai li'irabi bil harakati ala nuni na zan nuna ɗin nan ita alama li'irabi za ka ce aiko na farko haka na shige gasilinin ko amma wancan ya umare wanda shi kuma wawon sai ka ce ha za zaidunun ra'aytu zaidunan مرت بزيدون كو إنا واوت هذا زيدون رأيت زيدونا مرت بزيدون تنبؤ ذا ميل إرادي إرن نهارون شوى أنا لازم تدى واو إنن ذا ميل إرادي بتغنون أما ذا ميل إرادي ما لا ينسلي بتغنون هذا زيدون رأيت زيدين هي رأيت زيدون مرته بزيدونة كل شيء دواء وتنشيط هذا زيدونة رأيت زيدونة مرته بزيدونة تأتي والمعنى له من الصرف العالمية وشبه العجمية يا كما دا عجم سنة يا عجماء لغة تبدي ولا يمشي فكر شيء شيني واو تلزمتشيشي ده فتح النون أما ذا أميل إرادي بالحركات المقدرة على الواو هذا زيدونة ra'aytu zaiduna marartu bi zaiduna bambanci ne da wancan kaga wancan li'irabi ma la yansa fa haza zaidunu ra'aytu zaiduna marartu bi zaiduna shi kuma wanga za a yi mai li'irabi duka bisa ga wawu nuna da nan kullum fatha da yadda haza zaiduna ra'aytu zaiduna marartu bi zaiduna sai kace marfu'un bi ramatin muqaddarati 'ala al-wawu min 'ala al-jura taqulu مجرور بكثرة مقدرة على الواو من عين الجملة تقلو منصوب لفتحة مقدرة على الواو منع من ظهورها يقلو هو أن أوجب أن يوسف دك لا رباوة وسمع لما ما سمتي دوك جنب المذكر السالم أنا إيه لو أن لوكس كوتي مدابية sai abin da ya zama fasaha shine a yi istimali ne kuma yadda an ka jiwo wancan loga ta asali kuma waɗannan huskokin da muka ambata guda biyar ta farko ita an mahi shahara ita an mahi fasaha sannan mai bi mata ta biyu sannan mai bi mata ta uku bisa ga tartibin da muka kawo su wannan shi ne wasu malamai suna kara da cewa waton sharaɗin yi mata la'irabi waton wanda muka ce risilino din nan kakkalimar nan ta ketare harafi bakwai in ta ketare harafi bakwai to duk fuska ta farko la'irabi bilwawi raf'an wajen waton za a mai la'irabi bilwawi da mamunin kawai wannan shi ne ƙarshen wannan babi da kuma kare wasa ne lokaci mu ya kammala za mu tsaya nan insha Allah mu sai tafi mai zuwa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk